بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ووهبنا لداود سليمان نعم الأبد إنه أواب أنا مدنا آه، حزب الله ده حزب الشيطان ده جند الله ده جند الشيطان can an ce a wa inna jindana lahum ghalibun kuma an zo a ciki nan an ce jindin ma hunalika mahzun min al-hazab sai aka lissafa rundunar Allah aka ce rundunar Allah kullum ita ce da rinjaye rundunar kafirai kullum ita ce za a karya ta za ka ji karshen ta dai an karya ta sai aka lissafa rundunar rundunar kafirai aka ce kazzabat قوم لهم قوم نوح وعاد وفرعون ذي الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب اولئك اولئك العذاب in kullum illa kazza wa yusufa qaiqa to an kirga manya manyan shugabannin rundunar shedan yanzu kuma za a shiya maganar rundunar Allah shine aka soma tun jiya da Dawuda yanzu an faɗe shi an komo kan maganar ɗansa Suleiman su waɗannan mutane guda biyu manyan annabawa ne wanda Allah ya ba su annabci da manzanci kuma ya ba su mulki ya hore musu wannan aka hore masa duwatsu suna zikiri tare da shi da tsuntsaye suna suna zikiri tare da shi suna tasbihi tare da shi wa alam nalahu hadida Allah ya hore masa karfe yana yi yadda ya ga dama da karfe kamar yadda kake yin yadda ka ga dama da keɓaɓɓiyar hura yadda yake don haka yake da karfe ba sai ya hada da wuta ba to an faɗi dai nasa yanzu kuma za a shiga na ɗansa wa habna li dawud da sulaimana nimar abdu innahu awwab shi dawudan nan ka riga ka ji shi yadda yake mun ba shi da magaji sulaimana innahu shi sulaiman bawan Allah ne awwabun mai mai da lamarinsa ga Allah kullum yana tare da Allah mai yawan ambaton Allah ne mai yawan komawa ga Allah ne
إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد إذ أرد عليه بالعشي الصافنات الجياد أنا أنبتهم باين الله ني واندا دام أنقى النبي يحقري اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي duk waɗannan abubuwa da suke samunka jarraba ne daga ikon Allah an jarrabi annaba ɗan uwanka daga irin wannan jarraba ka tuna bawan mu Dawuda mai mabocin ƙarfi to an yi kissarsa yanzu kuma za a shiga ɗansa shi kuma an jarrabe shi da mulki da horewar mutane da aljannu da shaidanu da tsuntsaye komai da komai Allah ya hore masa mai mulki ne wanda mulkinsa ya haɗa duniya amma manzancinsa iyakarsa cikin bani isra'ila mulkinsa ya gama duk duniya amma manzancinsa cikin bani isra'ila ne don kare ya kama da manzancin manzon Allah na Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam nimal abdu ma dalla da wannan bawa namu ko da yake shi abdun ne shakirun ba kaman ayyuba wanda zai zo gaba ba abdun sabirun to inna fi zalika inna fi zalika laayatin li kulli sabirin shakurin kowanne yana da nasa wannan masu godiya ne su ayyuba kuma masu haƙuri ne urida alayhi bil ashi safinatul jihad za mu baka labarin wani abun da ya faru da shi isuru da alai bil ashi lokacin da aka aka aka kawo dawaki aka nuna masa dawaki faretin dawaki bil ashi da la'asar aka yi masa faretin dawaki bil ashi da la'asar safinatu wato dawaki manya-manya masu ƙarfi angarmu masu tsayawa da ƙafa uku angarman doki in ya tsaya yakan ɗaga ƙafarsa ɗaya ne ya bar uku a ƙasa saboda haka ake kiran ake kiran jam'in su safinatu aljiyadu ƙarfafa kyawawa su dawakin aka kawo masu su da la'asar suna yin fareti a gabansa فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب قال إني أحببت حب الخير حتى توارت بالحجاب فقال يسي إني أحببت ni din nan na zo hubbal khairi sun alheri wato dawaki din alkhairu binawasi alkhairu ila bil qiyama ahabbtu hubbal khairi hatta tawarar bil hijabi anan fassarorin suna da yawa isra'iliya sun shiga ciki cewa yana kallon dawakin nan na jihadi bai yi sallah ta la'asar ba watakila suna da sallolin su ma da lokacin la'asar irin namu dukkan annabawa suna da sallah dukkan annabawa suna da zakka dukkan annabawa suna da azumi amma kuma azuminsu daban irinsa sallarsu daban irinta zakkarsu daban irinta sai dai in an mana bayani in bayani ya shigo mu san yaya abin yake amma mu dai mun san namu azumi ana cewa kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum an wajabta muku azumi yadda aka wajabta shi akan waɗanda suka riga ku kuma sallah ma da yana shari'atan karat an salatin qattu fashanu arfa'u ba mu taɓa jin wani annabi an aiko shi da shari'a ba sallah ciki ba saboda haka to yana kallon dawakin nan har rana ta faɗi bai yi sallah ba har rana ta faɗi sallar da zai yi ta sallar la'asar in sai sallah da ake yin ta la'asar kar kai tsammanin ya yi salloli guda biyar ne asubahi azahar la'asar magariba isha'i kamar irin tamu yana da sallah dai a lokacin la'asar ma yana da sallah a cikin sallolinsu wanda aka wajabta musu to yana kallon dawaki har ta faɗi wannan fassara na farko kenan fassara na biyu yana kallon su har suka ɓuya hatta tawar bil hijabi yana kallon su din har suka har suka har daina ganin su gine suka ɓoye su fassara kenan wanda suke rana ce masu cewa ba haka wani sun ce ai lam yasbiq laha zikrun ai ba ambaci ranan ba balle in an ce tawarat damirin tani shi zai koma a kanta wanda aka ambata anan su ne dawakin in an ce tawarat to akwai sunan su amma in an ce tawarat da rana ce to ina sunanta yake hatta tawarat bil hijabi sai ce rudduha alayya ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق rudduha alayya fa dabiga basan bisuki wala anaqi idan an fassara da ranar ne kamar yadda waɗansu masu tafsiri suka tafi a kai ku a dawo min da wannan rana yana gaya wa mala'iku kenan wanda aka wakkala musu tafiyar rana rudduha alayya ku dawo min da rana in samu in sallah fa dabiga basan bisuki wala anaqi aka dawo da ranar yayi sallar hankalinsa ya tashi yake yanzu a garin kallon sallah ne a garin kallon dawaki ne har sallah ta wuce ta wuce mini an ce bari har sallah ta wuce mini fada bi sai ya zama masan bisuki wala nagi a wancan fassara ya zama yana sare dawakin wuyayensu da ƙafafuwansu a wancan fassara kenan na ɓuyan rana da fushi akan dawaki to masu neman su ce ba haka bane suka ce to dawaki me suka yi me suka yi za a sassare su annabin Allah ba zai wannan ba tunda sunan rana bai shigo ba dai to dawakin ne dai suka dawo fada suka ya zama mashan bisuki yana shafa wuyansu yana shafa kafafuwansu tunda ba ambaci wani darbu ba ba ambaci saifu a wurin ba to mashan aka ce shafawa bisuki kafafuwa wal anaki da wuyaye an sha ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mayafi yana shafan dokinsa ina shafe dokinsa da mayafi saboda annaba suna girma dawakin jihadi fa da ga masan da suki wala ana in haka din ne in ma ranar ce dai ya yi mu'jiza ta dawo annabi ma ya yi haka a haibara sai na yana zaune shi ya riga ya yi sallah a sai na ali bai sallah ba to sai ya kwanta akan kafa sai na ali yana karɓar wahayi yana karɓar wahayi har rana ta faɗi sai ce aliyu ka yi sallah ce bai yi sallah ba la'asar ba kai ba eh sai ya ce Allah aliyu yana cikin hidimanka ne a dawo masa da rana ya yi sallah aka dawo masa da rana ya yi sallah wannan hadisi an rawace shi wajen asma bintu umaisin matar ja'far da farko matarsa matar matar matar abubakar a na biyu matarsa a ta uku na uku kenan bintu umaisi ita aka rawace wannan hadisi a wajenta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma kenan an dawo masa da rana don aliyu ya yi sallah a cikinta idan an dawo dawo da rana suleiman da rana don yi sallah a cikinta maganganu suna da yawa mafita mai sauƙi dai irin wannan ɗin cewa ya shafa wuyayensu ya shafa ƙafafuwansu faɗa zai masan da su iwal anaƙi ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ولقد حقيقة فتنا سليمان من من فتن من جرب النبي سليمان من جربيشي وألقينا على كرسيه جسدا متجه ورجكي على كرسيه أكن أكن كجرسة ثم أناب دقواسي يقوم آه النبي سليمان يا yana da mata ɗari uku yana da kuyangi ɗari bakwai sai yake yau zan kwana da mata tis'in amma kowace sai ta haifi ɗa namiji wanda zai taimake ni jihadi to sai ya manta bai ce insha Allahu ba ya manta bai ce insha Allahu ba duk ya kwana da su ɗin amma sai ɗaya kawai ta haifi rabin mutum a wata kissar rabin mutum ɗin ne ya zauna akan kujerar tasa a wata kissar kuwa annabi sulaimana yana da wata mace wanda yake so a cikin matan nan ana kiranta jarida sai shari'a ta kama ɗan uwanta da waɗansu mutane sai ainihin matar ta roƙe shi ta ce a taimaka mutane na a taimaka mutane ta ce uhu da ce na'am ɗin nan aka yi shari'a aka gama bai taimaka musu ba saboda cewa na'am din nan to sai ya zama kamar ya yadda kenan zai yi karkatar da shari'a saboda matar magana ta ɗaya kenan to ta nan ne aka yi masa wannan jarraba magana ta biyu annabi sulaimanu ya kwana uku bai fito ya shari'a ba Allah ce aina ajiye ka mutane don ka shari'a ka raba tsakanin ƙarya da gaskiya ka kwatan ma mai rauni haƙƙinsa wajen azzalimi ya za ka ɓoye kwana uku baka fito shari'a ba magana ta biyu kenan magana ta uku ita matar tasa dai ta yi ta kuka wata kyakkyawa ce yana son ta tana kuka yace mata me kike kuka ta ce tana tuna ubanta ne tana tuna ubanta ne amma tana roƙon sa yasa aljannu su mata hoton uban nan nata wanda ya mutu su ajiye mata a gidanta ta riƙa kallon uban nata sai suka mata hoton uban suka mata hoton uban sai abin ya zama har ana gaishe shi shi hoton ana yi masa sujada to aka ce ta wannan ne bakin tsawon kwanakin da aka gaida wannan hoto aka masa sujada in kwana goma sha hudu ne in kwana ashirin ne in kwana arba'in ne to gwargwadon jarrabar da aka yi masa kenan shi ma aka ce zai shiga wanka zai shiga bayan gida akwai zobensa mai hatimi a jiki zoben nasa akwai sirrinsa a jikin zoben sirrin annabci sirrin mulki manzo Allah yana da zobe wanda aka rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah in an rubuta wasiƙa akan cire zoben danna abu da stamfi da wannan zoben nasa alaihi salatu wasalam da ya bar duniya zoben ya koma hannun abubakar da aka naɗa shi da ya bar duniya aka naɗa umaru zoben ya koma hannun umaru shi ke sawa da aka aka kashe umaru aka naɗa usmanu zoben ya kuma hannun usmanu shi ke sa zoben ya shekara shida wata ran yana zaune a bakin rijiya biyar arisin to sai zoben ya faɗi a cikin rijiya aka yi ta neman zoben nan har gaba da yau ba a samu ba saboda haka ya ƙarasa shekara shida don shekararsa kusan goma sha biyu don shekara goma sha ɗaya da wata goma sha ɗaya da yan kwanaki saura kaɗan ne zama shekara goma sha biyu to amma ai shekara shidan nan na ƙarshe a daddafi aka yi su saboda ba zoben saboda abu ya komo hamisa kenan a silar silar da take tsakanin annabi da abubakar da umaru da shi na rabin mulkinsa ta ta ta su ule ta shiga rijiya to shine aka ce shi ma ya je yana zaune a bakin kogi sai zobe ya fada cikin ruwa sai kifi ya haɗiye kwana da kwanaki kamu Allah ya sa a samu kifin masu farautan kifi samu kifin ya zo hannunsa a fede a samu zoben tsawon wannan kwanakin ba a gane shi ne annabi Suleimanu mai mulkin nan ko ya gamu da mutane ce ni ne Suleimanu ce kai da Allah haka Suleimanu yake a cikin wayannan kwanakin haka yake in wannan ne in wani ne kuma aka ce akwai matar sunanta amina amina din nan da alham amina sunanta ita ma yana son ta zai shiga bayan gida ya ba ta ajiyar zobe da ya ba ta ajiyar zobe sai shaidani ko aljani ya surantu da surarsa sai zai ce gani zobe na sai ta miƙa masa zobensa Suleiman ya fito ya ce ina zobe na ce ka tambaya na baka sai shi wannan aljani ya je ya zauna akan kujerar Suleimanu da hoton Suleimanu da kamannin Suleimanu shi kenan sai ya zama suna ganin kamar shine Suleiman har yan kwanaki gurgudun jarraba din to shine ake gaya mana anan an jarrabi Suleimanu wato kusan an masa juyin mulki kenan na ɗan lokaci wato duk abubuwan da suke masa biyayya wanda aka hore masa din nan yanzu ba shi suke kallo ba wanda zo bai ke hannunsa to wayannan abubuwa suna da wuyan fahimta domin ainihin sirrin annabci ba a zobe zai zauna ba ba zai zauna a zobe ba balle ya ce ba zobe shi kenan shi wannan zobe na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ba yi shi annabi Muhammad ne don sai daga ba hijira ta kai shekara ta bakwai ne aka ba shi shawara lokacin da ya shiga yi rubutu zuwa sarakunan duniya aka ce sarakunan duniya in kai musu rubutu ba su tamfi ba sa ganin girman rubutun shine aka yi masa zobe aka rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah aka soma to kaga ai shekarun nan duka da yayi shekara goma sha uku a makka ga shekara bakwai a madina wajen shekara ashirin kaga ba abin da ya taba annabcinsa da manzancinsa ba don zobe ba zobe dai na da wani abu daban shi ma nasa saboda haka ala kulli halin dai Allah ya jarrabi annabi Sulaimanu saboda wani abu da yayi wanda ba laifi bane wajen sauran mutane amma su annabawa saboda girman su dan abu kaɗan in sun yi shi sai ya zame musu wani abu mai kama da laifi da yake su ba sa yin laifi din masha Allah ba ruwansa sai ce kayi laifi dan kankanin in ya gada masa ce kayi laifi babban laifi yace ba komi duk kayansa ne to ala kulli halin dai an dakatar da shi daga baya aka mayar masa da mulkin sa wa alqaina ala kursi jasadan muka dora wani jiki akan kujerar mulkin sa sun ma'ana ba daga baya sai aka dawo da shi ya dawo ya zauna akan mulkin sa kamar da
قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب da ya dawo akan kujerar mulkin sannan ya zauna daidai ce rabbi ربي اغفر لي ماشي ربي قال ربي هب لي ملكا ربي ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب وتبدي أنا جاي من مجانا نيمان غافرة إنن ده تسبيح إنن ده ذكر إنن ده كلام ينسى ده شيء فهي النبي داود fastaghfar rabbahu fastaghfara rabbahu yana mi gafaran ubangijinsa wa khara raki'an wa anaba don a jawo hankalin ko yayin istighfari kaga nan annabi sallallahu da kansa yace rabbi gifirli annabi Musa yace rabbi gifirli wa li akhi wa arsilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin annabi Ibrahim yace rabbana ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab annabi Nuhu yace rabbi gifirli wa li walidayya wa liman dakhala bayti mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat ba wanda za ka karanta istarsa ba ka ji yayi ne mi gafaran nan ba annabi nuhu wa illa taghfir li wa tarhamni akum min al-khasirin annabi adam ربنا اغفر لنا آه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين باب النبي da zaka karanta kissarsa daga farko har karshe baka ji neman gafara ba sai annabi Isa shi kadai domin shi ba wa annabin da aka yi masa muguwar ƙarya kamar sa hakika annabi an musu ƙarya amma wanda aka yi muguwar ƙarya kamar sa sai da Allah ya tambaye shi a lahira ita lahira wurin Allah ba an yi an gama sai lokaci yayi ne a sa mana yanzu kaman karatun da muke yin nan kaga lokacin da za a sa daban ne amma yanzu muke yi ya isa ibn maryama a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka subhanaka kai ne kace wa mutane su mai da kai Allah su mai da uwarka Allah ba ni ba sai ɗauki ya tabbata gare ka in kuntu qultuhu faqad alimtahu in na faɗa ma Allah ka sani in ka na duk kissar annabi sa ba za ka samu ce Allah na tuba ba a'a in in Allah ya sa shi yayi haka magana ta tabbata kenan ashe yayi din kenan in ka daga hannu za ka daki yaro yana ce ba ni bane ba ni bane ba ni bane ya ce ce da gona ɗaya na tuba zan sake ba ya yi kenan saboda ƙaryar da aka yi masa aka ce a shi Allah ne ya sauko Allah ne ya sauko jikin dan adam ya zama Allah laqad kafara alladhina qalu inna Allaha al-masih maryam a a Allah ne na uku inna Allah laqad kafara alladhina qalu inna salis salasa ma duk annabawa suna istighfari suna tuba wa Allah kuma zikiri afdal ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah fiyayyan abinda na faɗa da ni da annabawan da suka riga duk ba kaman la ilaha illallah saboda haka in an ce kullum ana jawo hankalin inna kazalika najzil musina innahu min ibadil mu'minina min ibadil mukhlasina to saboda a ja hankalin mu mu yi ta istighfari mu yi ta salatin annabi la ilaha illallah mu yi ta yi da yawa don mu zo mukhlasina din nan mu zo min ibadil mu'minina din nan yace Allah na tuba in ji annabi Sulaimanu ربي اغفر لي الله كمن غافرا ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي كباني وني إرم ملكي وند بزي داتي دا وني بمن بعدي بايانا إنك أنت الوهاب كيني من يوم بيوة مرأتك في آه مرأتك ga annabin Allah yana roƙon gagarumin mulki sai a to ai don ya zama khalifan Allah ne ya gudanar da shari'a idan mutum yana da mulki amma bai da iko ai ba zai iya yin aikin Allah din ba kana da mulki amma baka da iko me zaka iya yi dole sai kana da ga mulki ga iko sannan ka zartar da abin da zaka zartar to yin khalifan Allah ne idan bai samu mulkin gagarumi yadda zai ce ayi ayi yadda zai ce a bari a bari ba ya zai yi saboda haka ne ba ya nemi duniyar don ya more ne ba a don ya zartar da hukuncin Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah sai shi ɗan ya zo ya zo yana girma gaban zai ɓata masa sallah sai ya kama shi ya danƙe shi da ƙarfi har yace ya wuce ya ta zuba a hannuna yace baban ne nufin zan ɗaure shi a ginshiƙin masallaci gari ya waye a sa yaran Maryam su yi wasa da shedan amma sai na tuna addu'ar dan uwana annabi Sulaimanu rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab sai na sake shi ba kun ga shaɗar da idonku yara suna jifan suna wasa da shi to a nan Allah da ikonsa an ga annabi yana yi haka da hannunsa ne yana haka da hannunsa ne yana sallah yana haka da hannunsa yana sallah suka ce ya rasulullahi me kake kamawa ne kana sallah ce shedan ne shedan ne nake kama ba bai shi ko ai da ba don na tuna roƙon ɗan uwana annabi Sulaiman da na kama na ɗaure shi kowa ya san shi yara sun yaran mu sun yi wasa da shi من يدمر الرجاء ولا تقتضي مزية أفضلية ويوجد في المفضول خير مزيتي واتو جرما دا درجة دا بن akan samu wata baiwa kuma daban umaru in shaidan ya hango shi gudu yake yi ga shaidan ya zo yana neman ɓata sallan manzon Allah amma in shaidan ya ga yaronsa umaru sai ya gudu a guje yana jin tsoronsa wannan kenan annabi ya fi umaru sau dubbai amma shaidan yana gudun umaru amma ba gudun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah ta fi kiran sallah girma da daraja shaidan in ya ji kiran sallah gudu yake yana tusa amma da an zo sallah sai ya dawo ya tusa wa swafi yana tsoron kiran sallah bai tsoron sallah to irin su suna nan suna da yawa wala ta tsaye maziyar abdaliyatan kamar yadda Allah ya tura annabi Musa wai je karatu wajen malam malam haliru ba annabi bane malam haliru ba annabi bane waliyi ne daga cikin waliyan Allah waliyan bani Isra'ila shi ba annabi bane amma Allah ce abdan min ibadina ka tuna yadda Allah yake kira annabi Musa a cikin Qur'ani da yawa ya Musa Musa ya Musa Musa amma shi wannan malam din har yanzu Allah bai kira sunansa ba wajen malamai muke jin sunansa Khadiru to kaga kuma yaje ya nuna masa lalle shi malami din ne yana nuna masa abin da bai sani ba to irin waɗannan Allah shi Allah ne mai iko yadda ya ga dama yake subhanahu wa ta'ala لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب أتكلم موجزوج النبي سليمان من فوري مسا إسكا رخاء ما يتفيع هنكلي أتكلم أنبياء وأنت ميك أرفي amma an ce nan mai tafiya a hankali haisu a saba duk inda yake so can za ta je a cikin lokaci sai ka ce gudu wa shaharun wa rawa shaharun in ta tafiya da safe da shi inda za a sauka wuni tafiyan wata guda kenan a tafiyan dawaki ko raƙuma in ta tashi da yamma inda za ta kwana tafiyan dawaki kenan sai an yi wata guda kamun a yi haka shi annabi Sulaiman alaihi salam tawagarsa akan sa kujeru ne manya-manya kamar kujera dubu a ce wannan manyan mutane ne za su zauna a kai a kawo waɗansu kuma a jera a ce waɗannan manyan aljanu ne za su zauna a kai ana yi ana yi sai an cika mil uku tsawo mil uku faɗi sannan ce to iska ta zo ta ɗauka annabin Allah yana so yi tafiya to waɗannan ta lissafa duka cike da mil uku cikin mil uku din nan iska za ta ɗauka gaba ɗaya ta sama da su a ji a sauka inda yake so har su asaba والشياطين كل بناء وغواص بسم الله والشياطين كل بناء وغواص mun hore masa والشياطين كل بناء وغواص mun hore masa kuma shaytanu كل بناء وغواص dukkan wani goni shaidani gonin iya gini gonin iya nitso mun hore masa su masa gini in mahariba wa tamasila wa jifanin kal jawabi wa qudurin rasiyat duk aikin da suke masa kenan cikin sun sabai kuma su nitso su ɗebo masa lu'alu'ai jauharorin cikin teku abin da yake so duk yayi da su ya ishe ka da lokacin da zai baƙuwa sarauniya bilkis za ta zo su ne suka ɗebo zinariya aka yi daɓen kwalton zinariya na mil ishirin da bakwai kwalta saboda falauna in za ta shigo ta ga an yi kwalta amma ba na bakin kwalta ba na zinariya da ko ta aiko masa da hadiya zinariya wato zinariya mulmulalliya wajen guda ɗari biyar ta aiko da shi hadiya wai ita falauna ce ta aiko da hadiya aka ce ku koma da hadiyar ku ba magana hadiya ake yi ba ba magana hadiya ake yi ba ai mana an hore wa annabi Sulaimanu iska ko to mu an hore mana iska a zamanin mu yanzu duk abubuwan da ake yin nan na hanyoyin telefon hanyoyin satellite hanyoyin dan kankanin da ake sawa a kunne ne sunansa salula duk hanyoyinsu a sama suke da an hore mana iska ya kawo komi da komai iska take ɗaukar jirgin saman mu iska take tafiyar da motar mu farfela kenan an dai hore mana iska yadda aka fiye da yadda aka hore masa domin shi darajarsa girmansa a wurin Allah a hore masa shaidanu da aljannu mu ko mutane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hore mana shaidanun yan adam da dan adam da addini ya fi daraja wal ad karramna bani adama saboda haka abinda aka hore masa ke shaidanun aljannu mu kuma an hore mana shaidanun yan adam nasaran ingila nasaran faransa nasaran amerika nasaran jamus nasaran china duk da an hore mana waɗannan shaidanu sun yi karatu sun yi karatu sun yi karatu ka same su daga su da jeren wando suna gyara mana kwalta sun yi digiri sun yi digiri sai ka same su suna gyara mana gada don mun kira su ginin masallaci su yi mana fiye da yadda muke yi su suka gina mana su suka mana jiragen sa muke zuwa haji muke zuwa umra su suka mana motoci muke zuwa masallacin juma muke zuwa gaida yan uwa muke zuwa neman karatu muke zuwa fatauci su suka wannan shaidan dai su suke mana dukkan waɗannan ayyuka kullu banna'in wa wafi da kira ne da gini da da da ayi tonon fetur ayi nitse ayi tonon fetur duk su suke tona mana su tono fetur su tono gas duk ba mu iya ba su wannan shaidanu su suke Allah hore mana su su suke mana wannan in ka ce ai muna ba su kuɗi sai ce waye kuɗin in ka ai muna ba su gaji waye kuɗin sun suka yi ina muka samu kuɗin mun tona mun tona fetur ne waye tona sun suka tona yadda Allah ya horewa annabi Sulaiman shedanu da aljanu da iska yi yadda ya ga dama mu haka Allah hore mana shedanun mutane su muna duk abin da muke so muna nan muna karatu muna sallah muna zikiri duk abubuwa da muke yi ne isar da aikan manzon Allah na talabijin da rediyo wayayi su ne Allah ya hore mana su su suke mana aiki mu ko da kamata mu ko fuskanci Allah su zama bayin mu mu zama bayin Allah kar zama bayin mu kar zama bayin mu zama bayin duniya su dai dan boko musulmi ya fi dan boko kafiri jin daɗi don dan boko musulmi ya hada boko to ba zai yadda da wahala ba ba zai sa daga shi gajeren wando yana yin gadawa ba zai tsaya daga shi sai gajeren wando yana gyaran fol waya ba ba zai tsaya daga shi sai gajeren wando yana gyaran hanya ba to ashe su dama don su bauta mana ne mu ko mu bauta wa Allah kullu banna'in wa ghawwas wa akharina muqarranina fil asfa yanzu anna abuwa da suke gani suka saukin nan wahalar da aka yi tun daga karatu na neman sanin waɗannan abubuwa da bincike yadda aka binciko aka samu sanin waɗannan abubuwa da yadda aka don ba ka iya yin wani abu ba sai ka yi tunani tunani ya haɗu a cikin kanka ka ɗauko ka rubuta a rubuce sannan ka so mu jarraba a aikace idan wani abu ya kaza ce eh na yi abin da ya sa wani abu ya zama kaza kaza ne babu bari in sa kaza in ka rasa sai ka nemi taimako wajen wani wanda ya fi ka ya nuna maka to da haka aka kirkiro waɗannan abubuwa duk na kirkirowa idan mun faɗa mutane masu neman cewa har zikiri ma bidi'a ne a bari komai ma bid'a ne a bari annabi bai yi ba sahabbai ba su ba sai to yanzu waɗannan abubuwa duka na zamani annabi yayi ne ko sabu a annabi ya ce antum adrabi umur dunyakum nan kuma wai sai su mai da annabi jahili wai mutanen duniya sun fi annabi sanin duniya la ilaha illallah wannan kalmar kafirci ne fa annabin nan shine ya zama da wani littafin da yake ce ma farrat na fil kitabi shay'in ba abinda muka rage wanda ba mu sa cikin wannan littafi ba kuma shi ne wanda aka kallafa ya yi bayanin littafin wa an zanna ilaika zikir litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim to idan waɗansu mutane sun yi wani abin da bai sani ba to ashe ko wani abu qur'ani bai san shi ba kenan tunda shi ne abin da ba cikin qur'ani inda wasu mutane sun yi wani abu amma annabi bai san shi ba to annabi bai san qur'ani ba kenan wannan abun ko yana daga cikin abubuwa shay'in ne shay'un ne shi idan kuma har yanzu mai alqur'ani ya ce لئن كل اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا مثل هذا القران لا ياتون مثله ولو كانوا بعضهم لبعض ظهيرا da za a tara manyan malaman duniya na mutane da manyan malaman duniya na aljannu da baki da ce ku zo ku yi tunani ku wani abu mai kama da qur'ani ba za su iya ba to shi mai tunanin yin kwamfuta mai tunanin yin satellite mai tunanin yin salula mai tunanin yin waɗannan abubuwa iri iri wanda suke da babu su din nan masu ban mamakin nan sai fa an gama tunanin ake rubutu a rubutu a yi rubutu ajiye sannan an rubuta ajiye a rika aikatawa a aikace kamar yadda ashtak yake sai ya rubuta ya gama yake yake biƙa masu masu gini su gina to inda aka yi to wannan littattafan fa kenan sun fi qur'ani tunda an ce babu su a cikin qur'ani tunda annabi bai san abun ba kalmar kafirci ne wannan abin da ya jawo musu ɗan kamewa a makamin farko na musulunci makwabtan kafirci maqamul islam yana makwabtaka da kafirci domin annabi ce la yazni zani hi ne yazni mu'min wala yasriqu sariqu hi ne yasriqu mu'min wala yashrabu khamra hi ne yashrabu mu'min mazinaci musulmi lokacin da yake zina musulmi ne amma ba mu'mini bane barawo musulmi lokacin da yake sata musulmi ne amma ba mu'mini bane mashayin giya lokacin da musulmi lokacin da yake shan giya musulmi ne amma ba mu'mini bane to kaga wa'annan ayyuka duk ayyukan kafirai ne na makauta ya samu su ko namu ne shan giya kayan mu ne zina kayan mu ne liwadi kayan mu ne fashi da makami kayan mu ne to saboda wajen makauta suka koya shi musulunci makautaka yake yi da kafirci da kafita ya da daya kafita daga musulunci shi kenan ka je kafirci Allah kiyaye to amma da ka samu ka wuce zango uku ka yanke su التوبة والاستقامة والتقوى sannan ka fada cikin makamul imani to daga nan kai nesa kenan da kafirci tunaninka ya koma sama wajen makamul insani al insani sabu Allah ka annaka tarahu saboda nan ne ake samu idan suna maganganu su to abin ba musulunci wani musulunci ne mana yanzu an abubuwan da aka kawo na boko nan kowane dan boko ne ya iya dan yayi boko kowane dan boko shi ne ya iya to shi ne za ka duk wanda ya larabci shi ne ya iya komai to da Allah da annabi a ba manzon Allah darajarsa manzon Allah ya fi kowa ilimi ya fi kowa hikima Allah ya sanar da shi ulumul awwalin wal akhirin wa zada ilman Allah ya bashi ilimin mutan farko ya bashi ilimin mutan karshe ya ƙara masa wani ilimin da mutan farko da mutan karshe ba sani ba kowanne sallallahu alaihi wasallam saboda haka ma qadaru haqqin qadarihi mutanen ne ba su gina manzon Allah yadda ya kamata a bashi da sun suka ce bai san harkar duniya mutane sun fi sai misalin da yake an tu'alun umuri duniyakum yana koya mutane imani ne da dogara da Allah shine mai koya mutane kasabi da sababi da imani dogara da Allah ya zo Madina suna suna zuba kilili da dabino sai ya ce musu me amfanin sa ne suka ce ai in ba zuba kilili ne ya'yan ba za su kyau ba ita ba ko mu sai ya zama wanda ba a sa mata kilin ba ba ta yi kyau din ba mu zo lata me yasa wannan ba ta yi kyau ta har ai ita ce wanda ba a sa mata kilin ba duk ba sa wakil to kun fi mu sanin irin waɗannan harkoki kawai don annabi ya ce ka fi sanin harkar duniya sai ka yarda ka fi shi ba shi ne ce maliyar duniya ba ina ruwa na da duniya amma dole ne ya yi bayanin duniya tunda a cikin ta zai koya mutane addini dole ne ya san komai da komai na duniya don shi ne shugaban halitta mai koya mai yin bayanin qur'ani sallallahu alaihi wa sallama
هذا هذا عطاؤنا فلنمسك بغير حساب هذا عطاؤنا فمن وامسك بغير حساب فكرنا ل... آه... واركنا على كرسي جسد ثم قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لابن باري انك انت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمر رخاء حيث اصاب والشياطين كل بناء وغواص واخرين مقرنين في الاصفاد هذا عطاؤنا الله يتشوى سليمان دوانا النبت دوانا ملك da wannan horewar duka baiwa ne daga gare mu muka yi maka abin duniya fannin au amsik kayan duniya ka bayar ko ka hana naka ne wa'annan abubuwa da muka baka naka ne in dai ba abin da ya sifantu da shi bane abin da ya sifantu da shi annabci wannan sifarsa ne ba dama ya cire ba wani amma abin mulki abin dukiya fannin in ka dama ka bayar au amsin ka dama ka hana zai hisab ba wanda zai maka hisabi sai na wuri na cewa kar ku zarge ni wajen bayarwa idza aqa Allah aqa Umar wa za mana Allah mana Umar kar ku zarge ni wajen bayarwa in Allah ya ba mutum sai ga na bashi in Allah ya hana mutum sai ga ban bashi ba fa mun yi zai hisab wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab shi Sulaimanu wayi wayi wayi wa inna lahu indana rajulba shi Sulaiman a wurin mu wani babban mutum ne makusaci daga cikin manyan annabawa na makusata na kaji Allah da yake masa kirari don kada ka ce don kada ka ce duk wanda ya mulki shi kenan shi ya gama kenan zai je lahira shi ga wuta a'a ba haka bane kuma don kada ka ce duk wanda ya yi dukiya a duniya in ya je lahira shi kenan ya gama sai shiga wuta a'a ba haka bane a'a mulki in yana tare da imani mulki ba zai cuci imani ba sai ma ya taimaki imani zartar da gaskiya kuɗi yana tare da imani ba zai cuci imani ba sai ma ya taimaki imani don taimakon yin abin da mara kuɗi ba zai iya yi ba saboda haka na kawo masu kuɗi cikin annabawa masu kuɗi cikin sahabbai masu mulki cikin annabawa masu mulki cikin sahabbai aka kawo masu talauci cikin annabawa masu talauci cikin sahabbai kaga misalin annabi isa alayhi salam shekara 33 a duniya kamun Allah ya dauke shi ya yi shekara uku yana wa'azi amma shekarar sa talatin da uku gaba daya ya yi a cikin shekarar talatin da uku nan banda aikin Allah annabi Isa bai tsaya ya yi wani abu ko ɗakin kwana balle sai yana da kuɗi amma ka ji na kirari waje al mubarakan ni mutum ne mai yawan albarka kuma haka din ne aina ma kuntu amma wajen maganar kuɗi ko ɗaki bai taɓa ginawa ba kullum shi aikin Allah ke dare da rana to saboda duk wannan ayoyi ne وذكرنا له رؤية اليمر وخارج أصابه والشياطين كل بناء غواص وآخرين مقررين في الأسفار هذا أطاؤنا فمن يمسك بغير حساب وإن له عندنا زلفى وحسن مآب تعرض هكا shi yana da kusaci a gare mu in ji Allah yake faɗa mana annabi Sulaiman mai kusaci ne gare shi amma kada kai tsammanin fa yana kusa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'a kusa da annabi Muhammad da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Nuhu da annabi Isa suke kusa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne karkashin sa ulul azmi min ar-rusuli wato su ne cabinet nasa na kusa da shi sallallahu alaihi wasallam wannan in ga rasul ko huzuma a nuna maka dai wannan abubuwa duk da aka bashi su rage masa wata daraja tsakaninsa da Allah bai na makuzacin Allah wannan abin da kikkiawa makoma واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب كاجد من فتو دغا قال نكروا لها أرشها نزل تاتدي آه أيكم ياتيني بأرشها قبل أن ياتيني المسلمين قال فيت من جن أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك وإني أري لك أمين من قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رأى مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر نفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم وأنا أبدي شاكر bawa ne wanda aka wasu kowane irin ni'ima hukun wato wajibinsa godiya kullum yanzu mu shiga bawan da aka masa ibtila shi ko wajibin sa hakuri godiya ko hakuri abdu shakirun da abdu sabirun wasu adana ayyuba a cikin kissoshin bayin mu in ji Allah gayyan mu jundana din wato lahaza ahzabullahi din wato hizbullahi din ba hizbu ba wancan jundullahu nalika din ba za mu maka kissar wani bawa wanda muka jarrabe shi wasu adana ayyuba ina da rabbahu lokacin da ya kira ubangijinsa ubangiji yake bamu labari fa lokacin da ya kira ubangijinsa anni masani shaytanu bi nisbin azab ni ya ubangiji na anni masani shaytanu shaytan ya shafe ni bi nisbin wahala bi nisbin da wahala wa azabin da azaba anni masani yadurru a cikin sautin biya wa anta arhamur rahimin annabi ayyuba mutum ne mai dukiya da yawa mai mata da 'ya'ya mai yawan godiyan Allah mai yawan godiyan Allah sabbawi shakurun sai jarraba ta zo wasu kisoshin da za a sa a wannan waɗannan irin wurare duka suna da haɗari domin yawancinsu wajen yahudawa malamai yahuda ake jin su su sahabbai yahuda da suka musulunta suna yin kissoshin annabawan bani isra'ila sahabbai sai su yi tsammani abinda duk suka faɗa gaskiya ne saboda ƴan uwansu ne sahabbai to in an shiga daga baya sai a gane wa'annan labaran ba daidai suke ba an riga an ɓata su ɓatattu ne aka shigo da su to shi Allah yana yabon ba wannan nasu ayyuba shedan ya ce a ai kowa ma kai wa kai masa abin da kai wa ayyuba ai zai gode maka ka ba shi lafiya ka ba shi kyau ka ba shi ƴaƴa da mata ka ba shi dukiya iri iri ba zai yi ma zai gode maka ja ayyuba na duk abin da nayi zai gode mini kaje ka raba shi da dukiyar da dukiyar sa ka gani in ya gode maka shikenan sai Allah ya jarrabe shi aka kora duk kayan gonansa gaba ɗaya sai ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah ce shedan ka gani ko yace ai baka halakar da gidansa da matansa da 'ya'yansa bane sai ya zo aka halakar da gidan da matan 'ya'yan gaba ki ɗaya saura shi ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah yace ka gani ko ce aka karɓi lafiyar jikinsa bane shi yasa sai Allah ya sa masa ciwo ya sa masa ciwo yana suza yana suza har ya zama jikinsa ba inda zaka ɗora yatsa ba wurin ciwo ne ba kuma shi ayyuba dukkan kiran da yayi dukkan mutum uku da ya kai suka musulunta a hannu ba kan wannan ciwo ya same shi ta sai damuwa ciwo yana karuwa mutane suna gudun wuri saboda wari sai aka bar shi daga shi sai matarsa wanda take jika ce ga sayyidina Yusuf domin ƴar Efraim ne sai ita kaɗai ta saura a jikinsa duk komi ya tafi to sai tana jinyarsa tana jinyarsa ko shekara nawa ko shekara nawa saboda abun yana da wuyan tabbatarwa sai shaidan ya fito mata a suban namiji a waɗansu maganganu sun ce ya fito mata ne a cikin wani suran da ba taɓa ganin kamanninsa ba cikin sifan mutane kyawawa manya kin ganni ni ne Allah to wannan maganar banza ne ai ko matan malami wani ba zai nuna mata jiki ne Allah ta yarda balle ma tana nan ni ne wa mijinki duk wannan abu to in kin yarda kin kin mini sujada zan mayar masa da dukiyarsa da ƴaƴansa da matansa in mayar masa dafiyarsa wannan maganar banza ne kisohi ne Yahudawa amma abin da ya faru tana wahala da shi tana an bar su daga shi kawai sai ita ita take zuwa ta aikace aikace ta samu masa abin da zai ci duk jikin ba lafiya wurin da yake lafiya daga harshe sai zuciya ina ta hijiri yana tasbihi to sai ta gamu da shedan a cikin surar likita sai ce ga magani ki kai wa mijinki in ya sha ya shafa zai warke a wata kissar sai ta zo ta ce na samu maka magani a wurin likita ko malami wanda in Allah ya yarda Allah zai warkar da kai mu samu lafiya sai ya dube ta ce tun da na yi rashin lafiya nan na taɓa ce miki ma ina rashin lafiya balle in ce miki ki nemo mini magani wallahi in na samu lafiya Allah ban sai na miki bulala ɗari akan wannan abin da kika yi sai ta yi ta yi kenan haba mutum ya yanzu ni sakamako na kenan ai fushi da ni ma za a min bulala ɗari sai ta tafi ta bi ta bashi a sai lokacin istaddi a mutan farji duk wahala in ta kai matukar tsanani to saukin ta ya zo duk wahala in ta kai matukar matukar wahala to saukin ta ya zo wurin Allah sai ta tafi ta tafi lokacin da baya iya yin komai sai an yi masa zuwa bayan gida ne zuwa boli ne balli taimaka wajen ibada lokacin ibada ya yi ba mai taimaka ta a rannan ne sai ce rabbi an nima sani yadurru wa anta arhamur rahim Allah yau kan wahala ta same ni kafi kowa tausayi a cikin masu yin tausayi na to nan ku da yace masani shaydan shaydan ne yasa matarsa ta kawo wani magani ai masa shaydan ne ya ja masa wannan abin duka binisbin azabin shi nan sai aka ce urkud bi rijlika hadha muktasalun baridun wa sharab ka girgiza ƙafarka ruwa zai fito mai sanyi na sha da kuma na wanka mai ɗumi sai ya girgiza ƙafafuwarsa sai ruwa ya fito sai ya wanka dukkan jikinsa ga baki ɗaya zama wasu lafiya lau sun kamar ba ta yi ba subhana man ya qafu lam basar ya sha ruwan nan duk abin da yake cikinsa duk gaba ke ɗaya ba sauran ciwo gaba ɗaya sai aka dawo da suturarsa da lafiyar jikinsa da riguna da rawani da komai ya ibada sai ya gama sai ya fitar daga dan karamin ɗakin nan na inda yake jinya da ya koma waje ɗaya cikin inuwa ya zauna matan nan da yamma sai tausayi ya kama ta tace ta ji kunya ta ji kunya shekaru ina tare da bawan Allah na ina masa hidima yanzu rana ɗaya in yi fushi in kyale shi yanzu in namun daji sun zo sun cinye shi me zan gaya wa Allah ta dawo ta kai ta kawo ta leƙa ɗakin ta kai ta kawo ta leƙa ɗakin tana kuka shikenan na ji kunya na ji kunya tana wuce wannan mutumin sai ta zuƙo ta yi malam wallahi kana kama da mijina lokacin da yake da lafiya da Allah ko ka ga yadda Allah ya yadda bawan Allah nan da yake jinya a cikin wannan dan ɗakin nan yace ni din ne kuma sai na miki bulala ni din ne kuma sai na miki bulala ɗarin nan Allah ta a'a ka ɗaura tsintsiya ko ko yan yan tumagun nan na dabino guda ɗari ka buge ta cat shi kenan ka buge ta bulala ɗari amma sakamakonta wannan hidima da taimaka ba sakamako ne aibata duka da ta yi ciwo ba ko da yake kayi kishi ne na addini saboda kishin addini urkud رخاء حيث أصاب الشياطين كل بناء غواص وآخرين مقرنين بالأسواق هذا أقام ما في نبيه وإن له عندنا لزلفى وهم مآب واذكر عبدنا أيوب إن نادى رب أني مسني الشيطان بنزل وعذاب اركض برجلك اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب farko ka girgiza da kafarka ruwa zai fito baridun wa sharabu mai sanyi da kuma wanda za ka yi wanka da shi ya sha ya yi wanka ya samu lafiya akan dawo masa da gidansa da matansa da ƴaƴansa aka tashe su lafiyar su kalau da dukiyarsa wa mithluhu ma'ahu wa mithluhu ma'ahu aka ƙara masa dukiya fiye fiye da fiye kamar wata kamar kamar wadda ta halakan mata aka ƴaƴansa aka ninka masa su
zuwa ga shugabanmu maulanmu shakda amfanin hakuri kenan
bayan gaisuwa ai da kuma Allah ni ne ina sallar juma'a sai yari ya kama ni sai ya wadi ta baya to can sai na farfado na tashi na cigaba da bin sallar shin yaya sallah na
a jiri ya kama kan ka faɗi sai aka tashe ka ta yi ba ko mutum da an tashe ka
sai tambaya ta biyu ina cewa shi ne jiri baya jiri baya karya alwala su ma ke karya alwala su ma Na kusa- karya alwala bacci mai yana karya alwala jiri baya karya alwala ina so shi malam shehu min bayani akan wannan hadisi Mm.
na magan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda yake cewa Mm.
man ata kahinan aw arfan faqad kafara Au arrafa ne
arrafan Mm.
faqad kafara bima jisa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka aiko shi bokaye ne suke da kasuwanci to da aka kawo annabi ga annabi wa zai je wajen boka sai mai tsafi yake zuwa wajen boka ga annabi wanda zaka zo in baka same shi zaka samu Abubakar ko Umaru in baka same shi ba zaka samu waɗansu waliyai magadan annabawa in baka same shi zaka samu malamai ina ruwanka da boka boka ai kayan arna ne duk wanda ya- ya ya saki hanyar nan ta musulunci ya je wajen boka yin wani abu ko mai duba masa wani abu to ya kafircewa abin da Allah ya saukar a Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah abin da annabi Allah ya saukar Muhammadu babu zuwa wajen boka babu zuwa wajen mai duba
aka maka Allah zuwa gari ka bayan gaisuwa tare da fatan alheri Mm.
ni ne Allah hada da miji wanda nake samun wahala kwarai saboda ni ce ake cewa ina ni ce ake cewa ba ni ne ba.
ni ce a ƙarshe karkar wuta to ina samun wahala kwarai cewa ni ba na haihuwa Mm.
kuma ma har yana zargi na da cewa ni nake cinye ƴaƴan in na haifi in na yi ciki shekara bakwai ba na haihuwa ko kuwa dangi na su suke cinyewa nake so malam yana addu'a Allah ya raba ni da irin wannan zargi da yake mini ya bani da saboda wannan wata mai albarka Allah ya baki ƴaƴa masu tsawon kwana masu albarka albarka ne sallallahu alaihi wasallam sai da zuwa gare ka bayan gaisuwa da fatan alheri akan maka Allah ina so ne a yi min ƙarin bayanin da ji kai baya akan waɗannan makamai guda uku makamul islam da makamul iman da makamul ihsan wato mukamin jibril ya zo faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi mal islamu yace ya shara yace ya faɗa masa da musulunci sannan ya gaya masa akwai imani kuma sama da musulunci me imani ya masa bayani yace akwai kuma ihsani sama da imani ya masa bayani to shine lokaci ya riga ya ƙure ne a cikin karatu ne to sai a jahi ya sama da dama islam yana da yana da zango guda uku shine at-tawbatul istiqlal wa taqwa shi kuma imani yana da zango guda uku asirku al-ikhlas wa tumariyatu shi kuma idan yana da zango uku al-muraqabah da nishad wal ma'rifatu
akan Allah sai tambaya ni ne na aje abinci zan yi sahur sai na kwanta kaɗan sai na tashi bayan na so da cin abincin sai na yi ana sallah ya maka ya abin nan ana as-salatu ko ana sallah ana sallah ba A- ana a- ana sallah yana cin abinci Eh.
ko zai biya daya ka shi kenan sai masu tauhidi suna da yawa masu neman tajiri dukkan na jaddada muku daga shehu tijjani wanda yake da mukaddamanci na jaddada masa wanda yake da wuridanci na jaddada masa duk abin da yake hannunsa alhamdulillah Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu imanin mu Allah ya kiyaye mu mutuncin mu Allah ya kiyaye mu kasar mu Allah ya kiyaye mu addinin mu Allah ya kiyaye mu lafiya Allah biya bukatun mu da bukatun wanda muke nemo su yake nema musu addu'a masu tsoron wani abu Allah ya kiyaye su abin da suke tsoro masu neman wani abu wurin Allah Allah ya ba su abin da suke nema albarka annabi da mujizarsa albarka shehu tijjani da karamarsa albarka shehu da faidarsa albarka alqur'ani da ayoyinsa Allah ya yi dukkan bukatun mu da bukatun masu neman addu'a wurin mu Allah ya ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da walamu da walamu da mu Allah saka ta wani da alheri Allah ya musu maza da mata rayayyu da matattu albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah babu alherin duniya da na lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da na lahira albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah karya kafirci dauka musulunci Allah karya zalunci dauka adalci albarka na sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله